الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا لنا نهدي ɗai ga watan jumadar awal hijira 1446 wanda ya yi daidai da uku ga watan nuwambar shekara miladiya 2024 alkhairan da yake cikin muna ranaku muna roƙon allah ya datar da mushi a wanda yake shari ne a rayuwarmu muna roƙon allah ya kare muna ƙara gode wa allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu dama na shigar tafsirin alkur'ani mai girma a wannan markazi mai albarka markazin ya ulumi dinin islami wanda yake a masallacin munira unguwar balin fondude daidai kasuwar banka ne birnin niyami a jamhuriyar nijar muna tafsiri a cikin suratu fusilat tun daga farkon surar Allah ya ba mu ikon zuwa aya na 20 daidai wanda a nan muka kwana jiya yau za mu tashi aya na 21 zuwa abin da Allah ya so. Idan jama'a ba su manta ba, Allah ya gaya mana abin da zai faru ranar tashi alkiya. Makiyan Allah, kafirai da ba su imani da Allah ba, duka ranar kiyama za a tara sauri ɗaya na farkonsu da na ƙarshensu. ba wanda yake da dama ya tsira an sa tsaro gaba da baya Allah yake cewa hatta idan ma ja'uhu aya na 20 kenan sai yayin da su ɗan wata suka zo bakin wuta shahida alaihim sam'uhum jin su zai musu shaida muka ce shaida shahadatu ala tana da bambanci da shahadatul ma'ana shahadatul laka ko shahadatun alayk kana shahadatu alayk fa innaha tarju alayka bima la turdi amma laka fa innaha ta'tika bima yasuru kenan alayhim jin su zai yi mummunan shaida a kansu ba basaruhum ganin su ma zai yi mummunan shaida a kansu wa juluduhum fatan jikinsu ma zai yi mummunan shira a kansu bima kanu ya'malun sakamakon abinda su kasance suna aikatawa ranar kiyama kenan Anas dan Maliku Allah ya kara masa yadda yake cewa Manzo sallallahu alaihi wasallama bahika za ta yi wata rana kawai sai ga manzo Allah ya yi dariya وتبسم يمرمشي فقال لأصحابه يتنا من تصحب منسى ألا تسألونني عن أي شيء ضحكت أشي بلاك تنبيني با من يسعني داريا قالوا يا رسول الله من أي شيء ضحكت سكشي يا من الله من يسعك داريا قال يتي أجبت من مجادلة العبد ربه yawon kiyama ina mamaki ne game da yadda bawa zai jayayya da ubangijinsa ranar tashi alkiyama ya ƙolo shi Allah zai ce shi bawa zai ce da ubangiji ɗai rabbi ya ubangiji na alasta wa'atta ne Allah ta suliman ba kayan alkawarin cewa lahira ba za ka zalunci ni ba ƙalibala sai ana yadda ce ce da bawa eh haka ne ni ba zan zalunce ka ba fa ya qulu sai bawa ya ce da Allah inni la aqbalu alayya shahidan to Allah ka sani ni ba wanda zai yi shaida duk wanda ya zo ya shaida akai na ban yarda da shi ni ban yadda da kowa ba illa min nafsi ni kadai zan yi maka yana shaida kun san ai na karanta mana hadithin manzo Allah ya ce ma min min ahadin illa wasu yukallimu Allah wa laysa bainahu wa bainahu turjuman ba wani ɗaya daga cikin ku ku ɗan adam face ranar alkiyama sai Allah ya yi magana tsakanin shi da Allah babu mai shiga tsakani daga kai sai ubangiji to sai Allah ya ce da bawa ba zai zalunce shi shi kuma bawa sai ya ce ma Allah to ni kuma ban yadda da shaida kowa ni na zan yi maka yana shaida fa ya Allah sai Allah ya ce da shi azza wa jalla awalaisa kafabi shahidan da mala'ikatin alkiramin alkatibin ashe ni ban isa in yi shaida ni kadai ba da mala'ikuna masu karamci wanda suka rubuta aikin ka ai mun isa shaida ba ma sai an kawo kowa ba fa yukarriru al-abdu qawluhu sai bawa ya maimaita magana ya ce ma Allah ni dai ban yadda da shaidan su ba ni dai zan yi makaina shaida kaga a zahirin hadisi shi har shaida Allah bai da ya taushi mutum kenan shi a bar shi ya makaina shaida to manzo sallallahu alaihi wasallam yake cewa to anan ne sai Allah madaukin sarki ya rufi bakin mutum nan adam tashhadu arkanu bima ya'mal sai ya zamanto gaban mutum za su yi shaida game da aikin da ya yi sai mutum ya rinka ce da gabbai bodan lakunna wasu bukan tir da ku nisanta daga rahama ya tabbata gare ku an kunna kuntu jadil ko da kuke cewa na yi kaza na yi kaza idan ka a kona ku ne nake cewa ban yi ba ban yi ba ban yi ba yanzu kun je kun tashi kun yi magana to shi ne Allah subhanahu wata'ala yake ba mu labari a nan idan mutum ya tashi ya yi ƙarya gabbai suka yi shaida ga abin da za su rinka cewa wa ƙalu shi ne ci gaba da karatun wa ƙalu li juludihim sai su kafirai su rinka cewa da fatan jikinsu lima shahidtum alaina dan me kuka yi mana mummunan shaida dan me قالوا sai gabbai su ce an abna Allahu alladhi amtaka kulli shay Allah ya ba mu ikon yin magana wanda ya ba kowa damar yin magana duk wani abu da kuka ga yana magana Allah ya ba shi dama baki da kuka ganin magana na fitowa ta wajen shi Allah ne ya so in Allah ya so sai a canza a ga mutum yana magana da kunne ko da hanci wa huwa khalaqakum awwala marra shi Allah subhanahu wata'ala shi ne wanda ya halicce ku a duniya shi ne awwala marra ya muku halitta can duniya ya ba ku dama ta yin abin da kuke yi wa ilahi turja'un kuma ku sani dai ga Allah za ku dawo ba shi kuma kun dawo ga Allah ba ku kuma kuntum tastatiruna kuma fa ku sani ku mutane aikin da ku kasance kuna aikatawa ba ku isa ku koye ba an yi shahada alaikum sam'ukum don kadar jin ku yi shaida a kanku ma'ana ba ka isa ka cire kunnanka ka aje ba in ka tashi da dole da su za ka je ka sannan wala absarukum haka ma ganin ku ku isa ku ce za ku yi wani abu ba irin ku bai gani ba bai yi wala juludukum haka ma fatar jikinku ba ku isa ku hana ta daga abin da kuke yi ba walakin sanantum sai dai ku mutane kuna dai tsammanin cewa annallaha la ya'lamu katiran mimma ta'malun Allah bai ganin da yawa daga cikin abin da kuke aikatawa mummunan zato dai kuka yi ma Allah wani shi duk abin da yake yi yana ganin kamar Allah bai gane shi kamar Allah ba zai kama shi ku ne kun ji abin da ya cutar da ku mutane mugun zato ga Allah subhanahu wataala Allah madaukin sarki ya kare da haka jama'a a kyautata zato ga Allah subhanahu wataala wa zalikum zannukum alladhi zanantum wannan fa mummunan zato shine zaton da kuka yi ma Allah na ganin baya gani abin da kuka yi kitabu wa zalikum zannukum alladhi zanantum bi rabbikum wannan shine mummunan zaton da kuka yi ga ubangijinku ardaku shi ya halakar da ku fa asbahtum min al-khasirin kuka waye gari cikin asararru a ranar lahira kun san manzo sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari Allah yana cewa ana inda zanni abdi bi ni fa duk yadda bawa ga zato na haka nake in kana zaton zan taimake ka zan taimake ka in kana ganin ba zan taimake ka ba to a ya rage naka kenan kowa yayi ma Allah kyakkyawan zato kowa yayi kyakkyawan zato ga Allah haka ma wajen aiki ka sani in kayi zunubi Allah na ganin ka kuma kayi alkhairi Allah na ganin ka Allah madaukin sarki ya taimaka mu fa in yasbiru su da wayanda suka shiga wuta ko da su yi hakuri ko ka su yi hakuri fannaru mathwal lahu wuta ce ne mako musu ya rage musu an gane ko wai ya statimu in kuma sun nemi tuba sun nemi a yi musu haƙuri a ɗaga musu ƙafa fama guminar mutabe ba su daga cikin wa'inda za a ɗaga ma ƙafa ba su daga cikin wa'inda za a ɗaga ma ƙafa ma'ana wadda sun nemi a dawo da su duniya su gyara da ce ba a dawo da su kun san wannan ɗabi'a ta mutunci in tabbaci sai ce a kyale ni gobe ba zan sake ba kuma ƙarya yake yi gane ko ai alaga za su ce rabbana galabat alaina shaqwatuna ya Allah ta dewa mu da rashin jin mu shi da rajayin fa kunna qauman zalimin ya qauman ta zalimin ko mun kasance mutane ne waɗanda su kawon dali mun kasance mutane batattu muka zama batattu rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun ya ubangijin mu ka hidda mu daga cikin wuta in kanka mun sake wanga aiki mu azzalumai ne kada sa'u fiha wala tukal alaja kushuru ko kana magana alƙalami ya kushuru da aka da wanda ya kuskura tsotsai ya kai shi cikin wuta wala ya shiga uku da na sani tana gyaruwa ne a nan duniya amma lahira wala da na sani ba ta gyaruwa shi ne da Allah ke ba mu labari fa in yasbiru in suka yi hakuri da wutan da azaban ya rage nasu in ma dai ba su yi hakuri ba fannaru mathwal lahum wuta ce makomasu wa in yasta'tibu in suka nemi tuba suka nemi a bari su dawo su gyara Allah ya ce famahun minal mu'tabina su ba su cikin wanda za daga ma kafa a bari su dawo wa qayyadna lahum qurana'a muka makkala musu muka sanya musu abokanin tafiya Allah madaukin sarki ya samu dace kenan muka sanya musu abokai daga cikin shedanu shaidanu suka zamo tare da su su wa'annan shaidanun fa zayyanu lahum ma baina aydihim suka kawata musu abunda yake gabanin su mana al'amarin lahira suka kawata musu cewa lahira babu komi wama khalfahum da kuma abunda yake bayan su na al'amarin duniya suna ganin duniya ma ba abin da zai biyo baya kenan ma bai da aidihim lahira da suke tinkara kuma khalfan duniya da suke bari sai shaidanu su kawata musu ai ku yi abin da za ku yi in kun je lahira ma ba wani abu za yi muku sannan duniya ma suwanar da suwanar da sun kai kazami an kai musu an fahimta masa shaidan sai ya kawata wa mutum shi ta lalata yana ganin ba komi ba ne wannan shi ne wajen makura wajen lalacewa a sabo kana sabo Allah haka na ganin ba komai bane to asara ce kuma wannan alƙawari ne na Allah Allah ya ce wa man yashu an zikrir rahman nuqayyid lahu shaytanan fa huwa lahu qarin duk wanda ya kauda kai game da ambaton Allah wa'azin da ake ma kana ganin ko in kula Allah ce za mu makala maka shaytan tare da kai ko da yaushe duk inda kai suna tare da kai Allah ce su za su kange ku daga yi Allah biyayya kuma kuna laifi kuna ganin ba komai ba ne wannan makura ne wajen lalacewa mutum yana sabo yana ganin ai ba komai ba ne wata rana mun haɗu da wani bawan Allah ana ba da labarin HIV ya ce shi ƙarya ne wannan cuta babu ta dalili ya ce shi ko bai yi ba ya yi zina sama da mace ɗari ya yi zina da su amma komi bai same shi da haka ƙarya ne babu ta kaga su har suna ganin ba komi ba laihin da zai shahe ka ya shafi al'umma ga baki ɗaya kai kana shi ma har kana faɗa kana ganin ba komai ba ne wannan an kai matuƙa wajen lalacewa alaƙa ka jarabe mu da wani Allah yake cewa wa haqqa alaihimul qawlu sai alƙawarin azaba da Allah ya yi ma wa'inda suka saba masa su ma sai ya tabbata a gare su fi umamin fi bi ma'ana ma'a suka fada tare da al'ummomin da suke kada khalat min qablihi sun wuce kafin su min aljinn wal ins da daga aljannu da mutane su masu suka shiga ciki innahum kanu khasirin lalle wa'annan sun kasance asarar Allah kaka jarabe mu da irin wannan rayuwa a ce mutum yana laifi har ma yana ganin ba laifi bane yake yi wa qala alladhina kafaru inda kun san farkon sura daga cikin mawdu'at na wannan sura mun yi mana ishara muka ce fa hadhihi sura تتضمن أحوال الكافرين مع القرآن tana kunshe da halin kafirai game da alkur'ani to ga daga cikin ɗabi'un da kafirai suke yi ma ƙur'ani ba sa saurare ba sa son a saurara waƙalu waƙalin da dina kafirai suka ce da junansu la tasma'u li hadha alqur'an kada ku saurari wannan alkurani da manzo Allah yake karanta wal ghawfihi ku rinka yin lagaw a cikin sa abin da yake nuhin lagaw ku faɗi magana da ba ta da amfani ba ta da ma'ana duk sai da kun ji ana karatun Qur'ani ku ta irin wa'annan maganganu kuna gardama kuna ihu kuna tabi kuna shewa ku ta irin wa'annan abubuwa la'allakum taghlibuna tsammanin ko za ku ci nasara ba za ku bari a saurari maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so dai bin so wata bata bin Rabi'a so wannan Abu Walid so Abu Jahl da sauransu shawara su kai tsakanin su abin da ya kawo shawara duk da bayani dogon bayani ne idan manzon Allah yana sallah da dare sai su rabe katanga suna saurari cikin dare saboda me su larabawa suna gane abin da ake faɗa amma Allah bai nufe su da shirya to ana nan labe labe sai su haɗu da junansu kai wa da hito da kai kai wa hito da kai to dai mun gane junanmu kai ka ƙara hitowa ni ma kai ka ƙara hitowa sai a rabuwa bayan kwana biyu kuma sai a hito sai a ƙara haɗewa to shine sai sun kai shawara suka ce kun gani in an gane muna tahowa rata asirin mu ya tomu wawayenmu da muke hana masu saurare shi za su rika sauraren shi shi kuma daɗin baki gare shi in kuna saurare ne wadanda suna ta su bar mu yanzu kan gaza a yi abin da ya kamata ya ku zo mu haɗu mu gaya musu da yau ma in an jera karatu ka a saurare shi ya ta ihu har dai a wace ba a gane komai ba wannan shine sha'anin gaskiya ita gaskiya ko da mutum ba zai yi aiki da ita ba ko ba zai karbe ta ba ana gama gaya mai gaskiya sun gaskiya sai dai in zai dauki wani abu ya dauka shi yasa ba sa son a saurari manzo Allah suna ba da wasicci duk wanda aka gani mutane su kaja musamman bakin gari ma da an gaba ko ya to sai a tare shi to in ka shiga garin nan akwai mutum mai kama kaza mai kama kaza kai yadda ka saurare shi dadin baki gare shi in kai yadda ka saurare shi to shi ke na ya gama da an gane misali ko yanzu ahli sunna yanzu na magana suka yi ce yaran nan daɗin baki gare su in gana yin sai yanzu na sun bi babu ita gaskiya daɗi gare ta ko yaro ne in dai gaskiya ke faɗa gaskiya ce kuma don rawanin ka in ka zauna in ƙarya kake yi kawai ƙarya ce an gobe ta wasa Allah ya kare mu yanzu sai mutum ya babbar wani sai ya ce ma akwai hudubin da in ya mika hannunsa da nan ga sai ya je isa ya dogo kihi ya kawo muku da Allah ya yi kama da gaskiya eh a bai kama da gaskiya kuma kinan ƙarya ƙarya ce ko gaskiya gaskiya ce ko ƙarami yaro ne faɗi gaskiya gaskiya ce shi yasa manzo Allah kafirai ba sa son a saurare shi saboda gaskiya yake dauke da ita ita kuma gaskiya ta dace da hankalin kwarai hankali na kwarai ya dace da gaskiya sai da ka faɗi gaskiya mai hankalin kwarai yana gane sai ce kan ku saurare shi fa qala alladhina kafaru kafirai suka ce la tasma'u li hadha alquran kada ku saurari wannan qur'ani da manzo yake karanta mu wal fihi ku rinka hayaniya cikin sauraron qur'ani ma'ana ana karatun shi ku ta hayaniya ku ta magana da ba ta da ma'ana la'allakum tablibuna tsammanin ko za ku yi nasara ba za ku bari a saurara ana ce fara nuzikan na kafaru azaban shadidan za mu ɗanɗana wa waɗanda suka kafa cewa Allah azaba mai tsanani Allah ya amfani da lafazi biyu in ka san larabci kana jin wannan kasa akwai banso na farko falanuzikanna fi'il mudari muktarinun binunin tauki da tsakina وابتدئ بلام فهذه اللام تدل على القسم ma'ana na rantsi Allah rantsuwa yake wannan yana nuna ma rantsuwa sai kuma Allah ya ci gaba da cewa falanudhikanna shi fi'ilin kanshi yana da bambanci da sauran filulluka na azaba idan Allah ya ce za mu shigar da su wuta to idaqatul azab awja wa ashat min min dukhul fi nar ɗanɗana ma azaba da Allah zai ta fi muni akan shigar da kai wutar da zai ya sai Allah ce wala za mu ɗanɗana ma kafirai azaba mafi tsanani wala najzi yannahu aswa allazi kanu yamal kuma wallahi za mu saka musu da mafi munin abin da suke aikata ku kula mafi munin abin da suke aikatawa yanzu ga misali wanga yayin sata ya ma wannan bulala ya kama wancan wuka ya fasa kan wancan ya sa wuka ya farke cikin wannan hanji sun hito ya yanka su duk waɗannan ba laifuka ba ne wani irin laifi ya yi muni cikin waɗannan ba wanda aka fasa saki aka fito da hanji ko to su kafirai laifi mafi muni da shi Allah zai saka musu kamar yadda su masu imani aikin alheri mafi kyau da shi za a saka musu misali kayi sallah kana kaza kana kaza sai a diba cikin aikin alherin kawanne ne kai mafi kyau sai a duba a ga wanda ya fi sa da ce ku saka mai da sauran da duk irin wanga mafi kyau ku su ma da mafi muni za a saka musu ala kare Allah yake cewa zalika jazaa'u a'da'illahi nar Allah ce wannan shi ne sakamakon makiya Allah shi ne wuta sakamakon makiya Allah shi ne wuta wanda suka kafirce wuta ce makomarsu lahum fiha darul khul su ba wuta a gare su gida ne na dawwama jaza'an bima kanu bi ayatina yashhadun sakamakon abin da suka kasance suna jayayya na ayoyin shi yasa za su zama dindindin ne a cikin wuta faɓanin ladina kafar sai kafirai suka ce rabbana ya ubangijin ainihin ladaini a zallana min aljinni wal insi Allah ka nuna mana mutum biyu din nan da suka badda mu daga cikin aljannu daga cikin mutane wa'inda suka zama sanadiyyar batan mu daga cikin aljannu da wa'inda suka zama sanadiyyar batan mu daga cikin mutane Allah ka nuna musu su ka nuna mana su na ja'aluhuma tahta qadamina mu sa su kasan kasan mu yo cikon wuta da su ya kuna min al-asfalina dan su kasance su ne na kasan kasan wuta ta baci yanzu su an wani sai ta suke ba su dai gansu ta mini ne an magani ba ka ina da yamma na ina da yamma duk da yamshi na da zaka ji duk cikin bani guda na wuce Allah kada ka bari wani ya wautar da hankalinmu har ya kada mu hanyar da za mu yi da na sani ana kare mu aya na gaba Allah yake cewa innal ladina qalu rabbuna Allah lalle wa'inda suka ce Allah ne ubangijinmu sun mastaqamu suka tsayu suka daidaitu akan hanya in sun tashi mutuwa ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su rinka sassaukowa iya zuwa gare su suna ce da su Allah ta khafu kada ku ji tsoron abin da kuke fuskanta na lahira wala tahzanu kada ku yi bakin cikin abin da za ku bari a duniya wa abshiru kuma muna yi muku bishara bil jannati allati kuntum tu'adun da aljannar da aka kasance ana muku alƙawari kwanta da jama'a hali mafi tsoro ga ɗan adam a ce zai mutu kuma hali mafi daɗi ga ɗan adam sa'an ƙarshen da zai mutu ke sa kullum nake ce mana babu abun da ya kai daɗi a rayuwar mutum mumini irin ‘yar ɗin ƙarshe da zai mutu babu rayuwar da ta kai ta daɗi ba ka mutu ba sa'an ƙarshen da za ka mutu ba abin da ya kai shi daɗi sannan wanda bai bi Allah ba babu sa'a mafi daci irin sa'a ƙarshen da zai bar duniya kula sai Allah ce innal ladina qalu rabbuna Allah lalle wanda suka ce ubangiji mu shi Allah sun mastaqama sai aka ce istiqama ayyana mutlaqa tsayuwa akan komai akan addini ne ka tsayu daidai akan mu'amala da mutane ne ka tsayu daidai dukkan abubuwa na alkhairi ya zama kana tsaye a kai kana kula da su Allah ce duk waɗanda suke da wannan ɗabi'a in mutuwa ta zo musu da tanazzalu alaihim almalaika sa ƙarshe zaka mutu sai ka ga malaiku da safuwa inda ka diwa malaiku ina nawa sai ce ai mun ne malaiku baka taba ganin mu ba ko to mun ne nawa malaika ba ka sai ce kai Allah ta khafu ba ba wani bare tsoro kai ka yi dace ka yi sa'a da dankalinka kuma wala ta zanu yara da za ka bari kanana kakka yi bakin cikin barinsu ana zai fara mana su kafin ka mutu Allah ka nuna muna wannan rana ina ma ina ma ko ba ga bari Allah ya sa wadace ko a roƙa mu ne ita yau mu sha Allah ya zamu dace muna son alherin lahira muna tsoron mutuwa kuma sai mai damu tarar ba Allah ya sa ƙarshen lumfashin mu a ce da mu Allah ta hafu wala ta zanu sannan wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu ana muku bishara da aljanna da ko kasance ana muku alƙawari kuma bishara ana amfani da bishara akan alheri ana bishara ga abin da ba alheri ba amma an yawan amfani da bishara ga alheri gane ko kamar ana amfani da ita kan shari kamar da ta bashirin bi azabin alim kai musu bishara da azaba mai radadi amma dai mafi yawancin bishara ana yin tani akan alheri Allah ya samu dace kun ganan ayar abin da take sun ta nuna mana mu tsayu akan addini wani mutum ya zo ya ce da manzo sallallahu alaihi wasallama murni bi amri fil islam la as'alu ahadan ba'da kai umarni na da wani abu da zan yi a musulunci ya zama to ban ƙara tambayar wani in ba kai ba sai manzo Allah ya ce kul amantu billah kace na yi imani da Allah sun mastaqim sannan ka tsayo akan daidai ka daina yin nan da nan da ka tsaya akan sunna sunna sunna ka tsaya akan aqida mai kyau kar ka ce yau kana nan gobe kana nan a'a maksar da zaka mutu ka tsaya akan sunna Allah maɗaukakin sarki yake ba da labari nahnu awliya'ukum fil hayati dunya mu ne mazubanta al'amarin ku masoyan ku a rayuwar duniya wa fil akhirah haka ma lahira mu ne masoyan kun ga misali to da wannan ne sauran malamai suka ce innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu sannan suka tsayu tatanazzalu alaihimul mala'ikatu mala'iku za su rinka sabko musu suka ce ba halin mutuwa kaɗai ba a'a nan ne abin yake farawa amma ana yin busa cikin kabari da cikin hito ku masu imani sai wala kace ku tsaya ku tsaya kwantar da hankali mu za mu kai ku inda za a tafi in za a je wajen sai sai ta ta wala rasul binan binan bai ce kai ka zama da ka take haka ba su rabuwa da ku sai sun gogo cikin aljanna shi ne Allah madaukin sarki ya ci gaba da ba mu labari yake cewa walakun fiha ma tashtahi anfusukum kuna da abun da rayuwanku take sha'awa a cikin aljanna walakun fiha ma tad'un kuna da dukkan abun da kuka nema za a ba ku shi a cikin aljanna Allah madaukin sarki ya samu dace ku ji larabci Allah yake cewa walakum fiha ma tashtahi anfusukum menene sha'awa jama'a akwai haja akwai sha'awa yanzu ka zo gidana kana jin yunwa sai in ci ma ga duk abun da kake bukata na an gane wannan ka zo gidana ciki ciki ka ci komai sai in ce ma ga komai nan to da hausa mai zan ce ma wanda ya ce ya ƙoshi ka kawo mai abinci in za ka ce ya ci zai ci ko to don me zai ci shi na sha'awa ko to ciki ya cika a duniya babu sha'awa ko akwai sha'awa an kawo ma kwanon kaji ka canye kwanon to ka canye kwanon hura ka ce sai a ce ma gaji ka sha akwai wanda zai shiga to amma ban da aljanna ita aljanna ba ana kawo ma abinci ne don bukata ba a don sha'awa ne ma'ana ya zama to baka da bukata komai to don sha'awa kuma sai a ce ma ga wannan to duk abin da za ka sha'awa bayan ka koshi akwai shi aljanna shi yasa na ce muku aljanna akwai labari an kawo ma raguna 500 ka canye an kawo giwa bakwai ka ada an kawo kaji 700 ka canye an kawo tano goma na ruwa ka sha ka sha ya baki sai ka je kawai yanzu kana sha'awar naman dan tabar kawai sai ka ga yazo kuma dora shi za ka yi dan ba a koshi a aljanna duniya ba wahala na muka yi ba ka ga mutu wai miliyardiyar ne in ka kawo mai abincin ta kamar bai canje shi ba da Allah ba wahala muke ba a duniya ba wahala muke in dai ci kake da so ka je lahira ma Allah ka mu lahira shi yasa sayyid bin musayyib suka haɗu da abu huraira abu huraira ya ce ina roƙon Allah ya sa mu haɗu da kai a kasuwa a aljanna ya ce abubuwa da hada aljanna ma akwai kasuwa ya ce ba ka da labari ya ce zo in baka labari aljanna akwai kasuwa amma kasuwa aljanna ba a zuwa da kuɗi a sayo a'a komi da kowa na aka ba wai sayayya na aka zo a yau ‘ya'yan aljanna sun ka haɗu aka taru kowa ya zo Allah subhanahu wata'ala zai yi musu arzikin su kalle shi in sun kalli Allah sun kare sai a yi musu ruwa ruwan turare mai kamshi ba ruwa irin ruwa ga na bukata kowa jikin shi ya dauki kanshi sai shi to ku tashi ku shiga kasuwa ka je kasuwa duk abin da kake so akwai da ka dawo gida ma don ka sai su tarbe ka sai ce ne kana kanshin ba mu taba jin irin wannan kamshi ba ka taba irin shi sai ce ai mun gana da ubangiji ne daga kasuwa muke sai a shigo gida kana tawa da kanka ko sallah ba ka zuwa kullum kana kasuwa bar ka je kasuwa aljanna ba na Allah ka gaya wa aljanna in muna zan ci aljanna ko ina ba mu daga bar mu kara gaba Allah madaukakin sarki ya ci gaba da ba mu labari yake cewa nuzulan wannan masabki ne wurin ci abinci ne da za a sha ai komai min ghafurir rahim da Allah da yake mai gafara ne ga wanda ya tuba rahimu kuma mai jin kai ne ga bayinsa ina shine zai ba ku musaffi a gidan aljanna wa man ahsanu qawlan ma'ana babu mutumin da ya kai kyautata magana mimman da'a ila Allah irin mutumin da yake kiran mutane zuwa ga hanyar Allah wa amila salihan ya aikata aiki na kwarai wa qala innani minal muslimin yace ni ina daga cikin musulmai wannan ayar za mu faɗi abu uku akan tambayoyi abu na farko falala na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine farkon wanda ya hada wa'annan abubuwa yayi kira zuwa ga Allah yayi aiki na kwarai kuma ya kasance daga cikin musulmi abu na biyu fananan masu kira zuwa ga Allah duk mutumin da kaga ya tsaya ya dage yana kiran mutane zuwa ga Allah ba aikin banza yake yi ba yana abin da Allah yake so yana magana da Allah yake so wasu malamai a magana ta uku suka ce wannan ayar tana nuna muna falalan masu kiran sallah ne ladanni masu kiran sallah don su kullum za su ce a zo a yi sallah ashe ba abin da ya kai ladanci falala jama'a in sun samu ne kowa ya zama ladan amma mu yanzu sai wanda ka ka ce ya rantse da Allah duk ladan talaka ne kwanaki wani ke ba da labari da wani da wani shi da wani ladani hatta kai ana jan ido yana cewa ya rantse da Allah duk inda ka ga mutum da ladan ko da mataimakin shi masu kula da masallaci ce wala ba su arziki sai za ka ga ba kowa yake son ya makale ma abin nan ba masallaci yanzu sai dai abin dattawa masallaci aikin masallaci ya zama na dattawa yanzu wani mu dauki misali a nan nan masallacin ai akwai da ya kamata su kula da kiran sallah ana yi sai dai a bar mu dattawa kowa su yana babu mai shan kira tana na kai zama talaka to a yake ma lada ne yana zama talaka ne da nauci Allah ne yake dora shi ga wanda yake so na ba sharadi ba ne in kana ladan ce ka zama talaka Allah karba mu da talauci Allah ya ci gaba da mamu labari a wannan aya haka ne ko wala tastawi alhasanata wala sayyi'a ma'ana mummuna da kyakkyawa ba sa zama ɗaya ma'ana wanda yake kira zuwa ga tauhidi baya zama ɗaya zuwa ga wanda yake kira zuwa ga shirka wala tastawi alhasanatu wala sayya ma'ana kyakkyawan kalma ba ta zama ɗaya irin mummunan kalma mai kira zuwa ga tauhidi bai zama ɗaya zuwa ga wanda yake kira zuwa ga shirka yadfa billati hi ahsan karama ka tunkuɗe kun gane ko aikin da aka yi muwa mummuna da abin da yake shine mafi kyau bai lallabe bai na kawo bai na adawa sai a waye gari wanda tsakaninka da shi akwai kiyayya sai waye gari ya zaman tuma ga annabu waliyun hamim kamar wani masoyi ne wanda yake nuna abin nan gare ka hamim wanda yake na kusa da kai kenan sai zama mutum ya zama kawon masoyinka na kusa idan ya yi maka mummuna kan rama masa da kyakkyawa Allah samu dace malamai suka ce wannan aya amara Allahul mu'mini da bisu sabari inda da Allah yana umartar mu'minai ne su yi hakuri in sun yi hushi sadda kan kusa tana son ka zama mai hakuri wal ilmi inda jihar ka haɗe yan yi mawauta mutum in yi mawauta ka haɗe in gane ko wal'af inda isa'a ya an muna nama ka yi yafiya Allah ka samu dace ku ɗauki wannan mumini ana son ya yi mai wauta shi kau da kai ya muna nama ya saka da alkhairi in an cutar da shi kai ya wushi ya wuri wani ya daidai da faɗa na madaukin sarki da yake cewa khudil af wa amur bil urf wa a'rid anil jahilin ma'ana kai afwa sannan ka umarni da aiki na alkhairi abinda bai saba wa dabi'a ba sannan ka kauda kai game da menene game da jahilai shine nan Allah madaukin sarki yake cewa a aya na gaba wa ma yulqaha illa alladhina sabaru babu waɗanda za su samu wannan sai dai waɗanda suka yi haƙuri وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم ba waɗanda suke samun wannan sai dai waɗanda suke da rabo mai girma su ne suke samun wannan lada na dacewa da mayar da alheri in yi maka shari wannan shi ne zama hali mafi kyau ga mutum mu'mini duk lokacin da aka muna nama ka yi haƙuri lokacin da aka cutar da kai ka mai da alheri in babu reni da wulaƙanci a ciki an fahimta wasa? idan mutum ya zo zai daina kai wulakanta kai ci mutuncin ka in ya taka ka ya dauke sai kai ma ka mai da masa kada ya zama to mu'mini a cutar da shi la yuldabu mu'min fil juhri marratayn ko ba ka bane mu'mini ba a ci zan sa alami su biyu idan mutum ya zo zai ma wauta ya ma rashin hankali ka tsaida shi amma akwai matakai da ya kamata mutum ya rinka mai da alheri da sharri kun taso sadda kake yaro wasu sun muna nama yanzu ka samu dama a kansu kaka ce ai yanzu za rama ka kawo da kai wannan ya riga ya wuce da abun da ya kamata komi dai da muhalli shi komi da muhalli shi wa in ma yin zagan na kamina shaitani nasbun amma idan shaitan ya samu wani fisga daga gare ka fisga nan wasu wasi idan shaitan ya zamo yana sanya ma wasu wasi fasta'id billah to ka nemi tsarin Allah innahu as-sami'ul alim domin Allah shi mai ji ne kuma masani ne abin da ake nufi ana an muna na maka ka san shedan da zarar an ka muna na ma sai shawara kawo ma'ayoyi Allah ya madaukin sarki ya ce an cutar da ku kuma ku rama ya an yi ma kai ma kai to ni ma bari in dauki mataki sai ga wasu ayoyi shi da yana zo maka da su ko da sadda aka muna na ma ko da wani tunani na karama ya zo ma Allah ya ce ka nemi tsarin Allah daga shedan ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim wannan sirri ne zan ba mu ku rike kado ko ba ka bane a'udhu billahi minash shaitanir rajim ita ce makami original mafi ƙarfi wajen samun kariya daga shedan da shedan Allah ce shedan bai da wani makami da zaka buge shi da shi irin ka ce a'udhu billahi minash shaitanir rajim in shaitan ya sa maka wasawasi in ji Allah in kana son kai maganin shi kai tsaye ce a uzu billahi na shaitanin race kenan in za ka hito gidanka ce a uzu billahi na shaitanin race in za ka shiga ce a uzu billahi na shaitanin race in ka shigo kasuwa ce a uzu billahi na shaitanin race ka haɗu da mutum ba ka yarda da shi ba kafin ka ba shi hannu ce a uzu billahi na shaitanin race kun gane misali ko ni wallahi babu yadda za a yi bai yadda da kai ba in baka hannu saddan haka wallahi bai yadda sai na yi alƙawari ban taɓa yi ko mantuwa ban taɓa yi da na dan ka bai yadda da kai ba kafin ya baka hannu sai na haɗa da addu'a wallahi ka ku wasa da addu'a addu'a makamin mumini ce ustazu ka ce taukar su Allah ko dan na addu'a sai ka ce taukar su Allah Allah ya kare mu da yawa akan cutar na ko amin shaidan in ya bijiro ma a zuciya ka ce auzu bila na shaitan rajim kai maganin shi Allah ya kare mu matar ka ta kawo ma abinci ba ka yadda da ita ba ko ce a uzu billahi min shaitan rajim dan nashi wala ya shiga kenan a ya shiga kenan Allah ya kare mu da ina ne muke ai kun sirri ai cikin wannan ayat sirri yake ai Allah yake cewa wa in ma yin zagan na kai mana shaitani na zubun in shaitan ya samu wata fisga daga gare ka yana so ya sa ma wasu wasi fasta'id billah ka nemi tsarin Allah daga shaitan innahu huwa samiul alim Allah madaukin sarki mai ji ne kuma menene kuma shine masani Allah madaukin sarki ya samu dace sai Allah madaukin sarki yake cewa aya na gaba aya na gaba me Allah ya ce wa min ayati zala zai bijiro mana da kuma wani usulubi nashi na kudar cewa shi ya cancanta a nemi tsari da shi ga alamomi da ke nuna shi ne Allah wa min ayatihi yana daga cikin alamomi na Allah al-lailu wan nahar dare da yini wash-shamsu wal qamar rana da wata wannan ayoyi na Allah yan ka dauka dare da yini za ka ga wani lokaci dare ya fi tsawo wani lokaci yini ya fi tsawo Allah shi ya san da wannan tsari rana da wata za ka ga caccanzawarsu wata yana karami har ya girma Allah shi yake da wannan wanda ya wannan ya cancanta a bai da shi abun bauta shi yasa Allah ce la tasjudu lish-shamsi wala lil-qamar ko kafirai kar ku yi sujjada ma rana kuma kar ku yi sujjada ma wata wasjudu lillahi alladhi khalaqahun ku yi sujjada ga Allah da ya yi su su duka da rana da wata da dare da yini in kuntum iyyahu ta'budun haka ne ko in kun kasance Allah shine wanda kuke bauta ma fa in istakbaru in suka yi girman kai falladina inda rabbika wa'annan da suke gurin ubangijinka mala'iku kenan ko la yusabbihuna lahu suna yin tasbihi ga Allah billahi da wannan haddare da yini wa hum la yas'amun su ba sa kosawa ba sa gajiya mala'iku ba sa gajiya kaga ba sa cin tuwo ba sa shan hura ba sa neman kuɗi ba sa fitsari ba sa ba in an ajiye kashi akan subhanallah subhanallah ita kadai da to kai an ce kai kaki ala ce yana da wa'inda su ba sa gajiya dan haka kan mu gajiya wajen biyan Allah subhanahu wataala Allah ka samu dace Allah ma yake cewa wa min ayatihi yana daga cikin alamomin da ke nuna Allah shi kadai ne shi kadai ya cancanta rike annaka taral arda khashi'a zaka kalli rana ta zamo zaka kalli kasa khashi'a mana matatta ga tanan ta bushe gane ko annaka taral arda khashi'a ai adalila kasa ga tanan ta zamo busasshiya matatta fa idza anzalna 'alayha al-ma'a lace amma duk yayin da muka sako da ruwa saman kasa sai ta motsa sai ga kasa ta motsa kun gane ko warabat ta ta kumbura ai motsi ta kumbura mana ta motsa ta tashi ta rayu kenan innal ladhi ahyaha la muhyinu lalle fa wannan da ya raya kasa ta fidda tsirrai la muhyil mauta shine zai raya matattu innahu ala kulli shay'in qadir lalle shi mai iko ne akan na misali ake so a kawo maka in kana mamakin tashi kiyama duka mutanen garin in an haɗe su wuri guda ba su wuce su cika hektar goma ko ashirin in mutanen garin ko ba haka ba ne ban ce mutanen ƙasa ko a kowa ya san garin su a ce babu shanu mutane kaɗai su taru wuri guda bai wacce su suka hektar goma ko ashirin amma in Allah ya yi ruwa da gonakin da gonakin makwabtanku da na garinku da na ƙasarku da na ƙasar wasu ruwa guda duka sai Allah ya raya ƙasa kuma duka ta ɗauki tsanwa waye wannan aiki Allah shine wannan aiki shine sai Allah ya ce in wancan aiki bai zame muna wahala na raya kasa da fitta tsirrai raya mutane ba wani aiki bane ne kai dan adam ma yana da taurin kai ne har yana mamakin wai za a tashi shi to kai a suwa da aka yi ka ba komai ba kuma yanzu a tashi ka tarin ma kana mamaki shi yasa Allah yake cewa inna Allah ala kulli shay'in qadir Allah bai iko ne akan komai innal ladina yulhiduna fi ayatihi lalle wa'inda suke karkata ayoyinmu suke saka su wurin da bai dace da su ba kun gane ko Allah madaukin sarki yake cewa la yakhfauna alaina ba za su koyu a gare mu nan ilhadi malamai suka ce wa zaul kalam ala ghairi mawadi'i shine ka dauki zance ka fassara shi ba wa yadda yake ba duk wanda suke ɗauka ayoyin musulmin da su su yi musu mummunan fasara sun yi ilhadi Allah ya ce to ba za su koyo a gare mu fa man yulqa fi an-nari khairun am man ya'ti ayatan yawm al-qiyamah shin wanda ya mutu aka kada shi cikin wuta shi ya zama alkhairi am man ya'ti ayatan yawm al-qiyamah ko kuma wanda zai zo a cikin aminci ranar tashiyar kiyama kenan wannan ta'aridi ake mana ba a ita aka gaya mana mulhidai ga makomarsu ba amma zahirin aya yana nuna mana duk wanda yake canza kalmomin Allah daga wurin da suke ya ba su wata mummunan ma'ana bai zama ɗaya ga wanda zai zo cikin aminci ranar alkiyama kenan kishiyan aminci ranar kiyama ba shine tashin hankali ba kenan wanda duk yake mulhidi ne to ya ji tsoron mummunan tashin da zai gaban Allah yarmalu ma shi'tum ko masu aikata abin da Allah baya so ba ya tafi abin da kuke so inda hu bima ta'maluna basir lalle Allah madaukakin sarki yana gani game da abin da kuke aikata wannan ayar da Allah ya ce imalu ma shi tun ayar ta abin da kuke so kenan misali din ta kamar Allah ya ce ku yi ko masu shiga da ku yi nan umarni aka ba su an ba su favorite ne a'a taridi ake musu kazan nan bai da kyau to ku yi kai ma ba ce kamar yadda Allah yake cewa ka ce da su lakum dinukum ne ne ku ina ku addini ni ma addini na yana gani kina an yadda musu wannan addini ne ba a yadda musu wani wannan ana musu tadidi ne ku kiyaye kamar kai ne ka ce yaro ba dai ba ka ji ba ko to je kai sai ka gane shi da Allah shi ma ba ne to kamar irin wannan ne ku aikata abin da kuke so amma ba Allah ya yarda da wannan abu ba innahu bima ta'maluna basir Allah madaukin sarki yana gani game da duk abun da ku kasance kuna aikatawa innal ladina kafaru bi dhikri lalle wanda suka kafirce wa ambaton Allah shine alqur'ani lamma ja'ahum yayin da qur'ani ya zo musu wa innahu lakitabun aziz ku dai sani shi qur'ani littafi ne mai buwaya ma'ana littafi ne mai girma wanda yake ya gagare koyo ya gagare a yi masa lalata ya gagare a yi masa menene a yi masa barna Allah ya ba shi kariya littafi ne mai girma la ya atihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi gabansa da bayansa barna ba ta zo masa duk yadda mutum yake so ya zo da barna a cikin alkur'ani Allah ya ba qur'ani kariya shi yasa duk wanda ya sa wani abu cikin Qur'ani yana farawa za a sai da shi da ce a wannan baya ga cikin Qur'ani tanzilun min hakimin hamid sabkakken littafi ne daga hakimi Allah mai hikima hamid kuma godaddan sarki mana mai hikima ne yana ajiye komai duk inda ya dace kuma hamidu ne godaddan sarki ne za ka yi kaɗan a baka da yawa za ka yi ɗaya a baka goma kuma goma na alillin kamushi Allah madaukin sarki ya ce da manzo an gane wannan ko ina wannan dabi'a ne ta menene ta alqur'ani littafi ne wanda yake yana dauke da sirrura daban-daban ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusul min qablik ba wani abu da za a gaya maka ya rasulullah kai ji an ce maka shi face an riga an gaya wa manzanni da suka ci gaba kafin kai duk wani magana da zaka ji an gaya ma an gaya ma wanda suka wuce inna rabbaka lahu maghfiratin lalle ubangijinka shine ma abuci gafara ga bayansa wanda suka tuba wa ru iqabin alim kuma shine ma abacin hukuma mai radadi ga wanda suka hafice masa wannan hali ne na da'awa kusa da zaka ji wani ya zage ka akan da'awa an zage wani kafin kai sai kai hakuri hanyar Allah haka ta gada kuma lokaci ne wata rana sai dai a yi da wasu ba kai ba ta riga ka tafi walau ja'alnahu qur'anan ajamiyyan inda mun sabkar da wannan qur'ani mun kame da shi ba ajamin yare da qalu laula fussilat ayatu na kafai sun ce da an bayyana ayoyinsu ayoyinsa ai da an fassara musu shi da su gane yanka ce yare ba ajami duk yaren da ba larabci ba ajamanci ne su kafirai na zamanin manzon Allah inda ba da larabci aka sabkar da alkur'ani ba da sun koma suna suka suna ce ai inda an yi bayanin ayoyin dalla dalla dan mukami to da larabci aka sabkar da shi an gane wannan ko ajamiyyun wa arabi shin zai yi shi ƙur'ani ya zama ba ajami wa arabi kuma ya zama balalabi abinda ake nufi shin za yi a saukar da ƙur'ani da wani yare alhalin wanda aka saukar ma da ƙur'ani balarabe ne ba haka yake ƙur'ani balarabe ne an saukar da shi da kuma wanda yake balarabe na ajami wa arabi ya zamanto shi ƙur'ani ba ajami wa arabi kuma wanda aka saukar ma da shi ya zamanto balarabe a'a ba haka yake ƙur'ani ba ba ajami ba ne da yare na larabci aka saukar da shi ga mutumin da wake balarabe ne bulgu wajen dare na amalu hudan ka ce da su shi ƙurani fa shari'a ne ga wanda suka yi imani wa shifa'un kuma waraka ne ga wa'inda suka yi imani ƙurani haka yake waraka ne ga masu imani isiyan wa ma'anawiyan za'iri da ɓoye duka an ka ɗauka ma'anawi kamar ciwo na zuciya ciwon hasada ciwon munafurci ciwon ƙiyayya da gaba da sauransu ƙur'ani yana maganin shi sannan an ka ɗauka a jiki a hissa ƙur'ani yana magani dalili in ba ka da lahiya ka karanta ƙur'ani za ka ji ka samu lahiya ga gabanka ga hadisin can wanda wasu daga cikin safai suka tarar da maciji ya sare shi sai suka ga sahabban manzala suka ce da Allah akwai mai magani cikin ku wani ya ce shi yana da magani ya ce to da Allah ya mai magani ya karanta mai fatiha kafa bakwai in ya karanta ya tofa in ya karanta ya tofa yana kai na bakwai sai mutumin ne ya tashi kuma wanda an daure an sake shi kawai ya warke kaga qur'ani ya masa magani dan haka abun da ke ba mu wahala shine rena namu gare mu muna hangen nawa qur'ani in mun rike shi ya ishe mu kun fahimci hausa kuma kullum ina yi muna ishara naka da shi an naka ba wasu ya ce guntun gataran ka ya fi sa daga bani duk yadda kake hangen wani adda banza ce nakan nan shi adda shi yanzu mutum yana da miliyan ɗaya cikin aljihu kana da jika ɗaya cikin aljihu dan Allah wanne ne naka wa ya fi amfani to in ka sa idon ka ga miliyan shi ɗaya sai ka rena jakanka ko miliyan ɗayan shi ba zai ma amfani komai ba dan ka kammure na abin da Allah ya ba mu na ni'ima Qur'ani mu rike shi waraka ne an gane ko shi yasa Allah madaukin sarki yake cewa wa nunazzilu min al-Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin muna sabkarwa daga cikin al-Qur'ani abin da yake waraka ne kuma rahma ne amma sai Allah ce lil mu'minin lil mu'minin wala yazidu zalimin illa hasara Qur'ani bai ga ƙara ma mushrike da azalamai komai sai dai asara duk abin da kake jin ana faɗi wani sai ce a shi ke mai amfani da shi Allah kaka jarabe mu irin wannan musiba sai sa Allah yake cewa qul huwa lil ladina amanu hudan ka ce da su qur'ani shiriya ne ga wanda suka imani wa shifaa'un kuma waraka ne walladina la yu'minuna fi adanihim waqar wa inda basu imani ba akwai toshiya a cikin kunnuwansu wa huwa alaihi ma'ama shi makanta ne a gare su baya haska musu ba sa shiriwa in ka karanta musu alƙur'ani Allah madaukin sarki ya ce ulaika yunadawna min makanin ba'id wa'annan za a rinka kiran su daga waje mai nisa yunadawna min makanin ba'id za a rinka kiran su daga wuri mai nisa sai an kwatanta ma ka gane abinda ake nufi a nan wanda yake bai imani da ƙur'ani ba misalin shi misalin wanda ake kira ne daga nesa zai ji kiran ba amma jin ba zai amfani da shi ba zai gane komai ba yanzu mutum ne yana wajen gaban masallaci can sai ka kira shi ya ji kiran ka kana ce mai kauce kauce ga abunan zai cutar da kai ga abunan zai cutar da kai yana jin magana ka amma sauti yake ji jin ya zai amfani da shi saboda yayi nesa da kai yana da yashin ana magana to haka su ma waɗanda ba su yi da alkurani ba ku kiyaye hushin Allah in muku bi Allah ba Allah zai muku gaza suna ji bai shiga sai dai mutum ya tashi mutuwa sai ya gano ya rasu kare Allah ya kare Allah subhanahu wataala yake cewa wa laqad atayna musa alkitab ina ganin ya kamata mu tashi anan inda mun shigo nuka kuma ana nuna mana lokaci yayi abin da yayi muka yi daidai Allah ya ba mu lada إنه يغفر إلا أنت وأنا سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك